الحمد لله الذي يسبح بحمده من في الأرض والسماوات والحمد لله بكل حمد حمد به نفسه أو علمه أحدا من المخلوقات نحمده على ما منح من نعمه السابغات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترفع قائلها إلى أعلى الدرجات ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المؤيد بالمعجزات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الثقات أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقواه واعملوا بطاعته ورضاه واعملوا لهول المطلع واجتهدوا في جميع ما ينفعكم في الرحلة الطويلة فهو عجبا من اطمئنان مع قلة الزاد وبعد الطريق فاتقوا الله واعتبروا بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب عباد الله إن للناس آجالا لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون سواء كان الناس في بيوتهم وبين أهليهم أو في ميادين طلب الرزق أو في ميادين الغزو وعند الله الجزاء بعد ذلك قال الله تعالى أينما تكونوا يجذبكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إنما توعدون من الموت والبعث والحساب لآت وإنكم في دار هي محل العبر والعظات وأنتم على سفر والطريق كثيرة المخافات فتزودوا من دنياكم قبل الممات وتداركوا هفواتكم قبل الفوات وحاسبوا أنفسكم وراقبوا الله في الخلوات تفكروا فيما أراكم الله من الآيات وبادروا بالأعمال الصالحات واستكثروا في في أعمالكم القصيرة من الحسنات قبل أن ينادي منادي الشتات ويبدأكم هادم اللذات قبل أن يتصاعد منكم الأنين والزفرات قبل أن تتقطع قلوبكم عند فراق الدنيا حسرات وقبل أن يغشاكم من غم الموت الغمرات وتنقلوا من القصور إلى بطون الفلوات وقبل أن يحال بينكم وبين ما تشتهون من هذه الحياة وتتمنوا رجوعكم إلى الدنيا لتعملوا وهيهات عباد الله كل الخلق بعد الموت راجعون إلى الله محشورون إليه على كل حال سواء ماتوا على فرشهم أو ماتوا وهم يضربون في الأرض أو قتلوا وهم في ميادين الجهاد وما لهم مصير سوى هذا المصير والتفاوت إنما يكون في النية والعمل الصالح أما النهاية فواحدة نسأل الله حسنها كل نفس ذائقة الموت وسيرد الخلق كلهم بعد ذلك إلى ربهم ومولاهم الذي أنشأهم وأطلقهم للحياة ما شاء ثم مردهم إليه عندما يشاء ليقضي فيهم بحكمه فهو وحده يحكم ولا مؤكب لحكمه هو سريع الحساب ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أيها الإخوة المسلمون لقد فجعنا في الأيام القليلة السابقة ومع مطلع هذا العام الهجري الجديد بوفاة أحد أعزائنا جهبذ من جهابذة الزمان وكبير من جهات العصر وعجائب الوقت رجل أمد الله في عمره وأوسع له في رزقه وهباه يدا واهبة ووجها مبتسما دمس الخلق طيب المعشر كريم لا يدانيه في كرمه إلا القليل إنه التاجر المحسن والشيخ المعمر المسن الهج أمين ابن الحسن دنكاسة نسأل الله له المغفرة والرضوان ولآله وذويه وأحبابه والمسلمين في نيجيريا وفي قارة إفريقيا الصبر والسلوان وهذه سنة الله في الحياة كل باك فسيبكى كل ناع فسينعى كل مولود سيفنى كل مذكور سينسى كل مستخف بسر فمن الله بما ونحن إذ ننعى للمسلمين هذا الفقد الكبير نقدم خطبة تتناول جزءا مما يتعلق بحياته الطويلة المباركة مستخرجين بعض الدروس والعبر من سلوكه وأعماله سائلين الله المولى التوفيق والسداد إنه ولي المعونة والتوفيق فاعتبروا يا عباد الله ما بقي من أعمالكم بما مضى منها واعلموا أن كل آت قريب وأن كل موجود منكم زائل فابتدروا الأعمال قبل الزوال نسأل, نسأل الله حسن القدوم عليه وأن يأخذ بنواصينا إليه وأن يقربنا منه ويلطف بنا أجمعين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك سبحانك أن ترزقنا حسن الخاتمة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله العلي القدير لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا كوباين الله yau juma'a tara ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda shi ne daidai da ashirin da bakwai shi ne daidai da hudu ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar hudu barmo a wannan masallaci na sayyidina usman bin affan da aka fi sani da bani a nan birnin tarayya ta yi tsokaci ne game da babban rashin da al'ummar wannan ƙasa da ma afirka gaba ɗaya muka yi na hamshakin ɗan kasuwa dattijon arziki nagartaccen ɗan ƙasa alhaji aminu alhassan ɗan tata wannan mutum a fahimta ta kyakkyawan misali ne na rayuwa mai albarka wadda kowane ɗan adam musulmi yake fatan samun irinta mutuwarsa mutuwa ce da ta sa kowa alheri 'yan kasuwa suna jin nasu malamai suna jin nasu da tije da mahukunta da talakawa kowa na jin shi aka yi ma wannan mutuwa alhaji ɗan tata attajiri ne na bugawa ga jarida kana iya cewa duk mai ji da arziki a wannan zamani to alhaji aminu ɗan tata magabacin sa shekarun jiya na kalli wata intabiyu da aka yi da shi da harshen turanci yana ba da labarin ana tambayar sa ko ya mallaki jirgin kansa yake tusar dauna na da rai ya sayi jirgi na ƙashin kansa ita saboda a lokacin akwai ƙasashen da jirage ba su zuwa kuma yana da buƙatar zuwa saboda kasuwancinsa to amma ba tajiri ne kaɗai ba na fara haɗuwa da alhaji aminu dogo kamar da ake ce mashi a wurin wani aikin hajji ina sa rantar tikiti ne kamar shekara goma da suka wuce a hemarsa ta lokacin da muka kafa misal hausa tv ya ka ce mu je mu ganshi tare da speaker a lokacin Alhaji Aminu Waziri tambar da wasu ahima su tamin muka je muka zauna muna jira sai ya fito da zuwa kai tsaye sai ya wuri na da murmushi da fara ya karɓi hannuna ya gaisa ya ce hajiya ta ce min ta ganka a Madina muka yi fira ya koma cikin hema sai da ce wane ne wannan ta ce Alhaji Aminu dan ta sai na rufe ba saboda ban taɓa ganin sa to tun daga wannan lokaci alaka ta mutunci da arziki suka shiga tsakaninmu in ka zauna da alhaji aminu kana firar ilimi za ka ce lalle shi malami in ka buƙaci sanin tarihi to za ka su Allah ba shi ƙwaƙwalwa mai kiyaye komi da komi in kana son jin ra'ayinsa game da wani al'amari wanda ya shafi ƙasa sai ka ɗauka ta kai baka masa inda aka dosa ba abin da ne da bahaushe yake cewa abin da babba ya hango yaro ko ya hau da labai iya hango shi kai magana da shi da larabci kai da turanci kai da yaren gida ga wayewa ga sanin duniya ga shi da raha da nashaɗi wayanda za su hana ka kusawa in kana fira da shi dattijo ne mai natsuwa da hangin nesa mai haƙuri matuƙa wajen huɗa da mutane kowane irin mutum za ka gani tare da alhaji aminu amma za ka ga yana mutunta kowa kuma kowa yana mutunta shi tun da aka yi jana'izarsa wasu fitattun malamai na duniya daban-daban suke fitowa suna alheri tare da bayyana cewa sun yi mu'amala ta arziki tare da shi Allah ya ba shi rayuwa mai tsawo shekarunsa casa'in da hudu ga lissafin kalanda casa'in da bakwai ga lissafin kamariya kuma Allah ya ba shi lafiya da nagartacciyar rayuwa bisa ga haka in muka diba Allah ya ba shi dama aiwatar da rukunin musulunci fiye da mafi yawan mutane in muka lura kalimatu tauhid mutumin da ya shekara casa'in da bakwai a duniya aƙalla shekara casa'in yana wannan kalima shekara ta tasa'in yana sallar farilla shekara ta akalla tamanin da wani abu yana azumin ramadan ita zakka tun yana yaro matashi yake ɗan kasuwa mai fitar da zakka ita ma ya fi shekara tamanin yana fitar da zakka sannan ya yi hajji fiye da hamsin ya yi umra fiye da saba'in in ka haɗa tsakanin hajji da umra ya yi fiye da ɗari da ashirin wannan su ne rukunin musulunci akwai damar da allah ke ba ɗan adam ta wuce haka waɗannan wanda ɗan da ya da ƙashin kansa ke to ina ga waɗanda ya zama dalilin wasu suka yi bayan haka ya ce da talakawa da mabukata adadin da ya fi kwanukan rayuwarsa na duniya ya tallafa ma ilimi da da'awa da kasuwanci da ibada da siyasa da raya ƙasa da gina al'umma da duk wani alheri da kake tunani ya yi aure ya haihu ya yi reno da tarbiyya ya kula da makauta da abokan hulɗa da zumu da dangi da ƴan uwa na kusa da na nesa daga baya bayan nan bayan ya wuce shekara tasa'in duk ka zauna da shi babban kokensa ararrakinsa sun wuce sun bar shi shi kaɗai ni da wasu masu zantawa da shi ko shi muna kwantar masa hankali ta wannan alheri saboda matuƙar kana iya ambaton Allah to rayuwarka alkhairi ce insha Allah bisa ga wannan naga ya dace mu ware hudubar ta musamman domin mu fitar da wasu darussa daga rayuwar wannan bawan Allah waɗanda mu kan mu za su amfane mu darasi na farko shine amfanin tsawon rai a musulunci mutane ta fuskar rai rayuwa da tsawonta daga garcinta kashi hudu ne akwai mutum wanda rayuwarsa ta yi tsawo ta yi albarka wani aka tunsa ne gajeren rayuwa ce amma mara albarka wani rayuwarsa ba ta yi tsawo ba amma tana da albarka wani rayuwarsa ta yi tsawo amma ba ta da albarka kashi hudu ke ne rayuwa mai tsawo mai albarka mai tsawo mara albarka gajera mai albarka gajera mara albarka duk a cikin hudun nan babu wanda ya more ma duniya kamar wanda ya samu na farkon rayuwa mai tsawo kuma mai amfani ba tsawon rayuwa kaɗai ake la'akari da shi ba don in shi ne shaɗan ya fi mu tsawon rai ya fi kowa tsawon rai amma mai amfani tsawon rayuwa akwai wani bawan Allah daga cikin ƙananan sahabbai yaran sahabbai Abu Safwan Abdullahi da Busuf al-Aslami wanda Allah ya yi masa gyaɗar dogo ya yi masa tsawon rayuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa khairun nasi man tsala umruhu wa hasuna amalu shekara ta kusan ɗari bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai kai ɗari ba shekara ta casa'in da shida ya cika bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin matasan sahabi kaga ya wuce shekara ɗari a duniya ce ta kuma Tirmidhi shi ya rawaito wannan hadisi cikin abubuwan zuwa an rasulullah babu ma ja a fi tsulin umarin limumin babin da ke maganan falalan mumini ya tsaron rai hadisi na 2329 shi kansa tirmidhi Allah ya tsawaita rayuwarsa shekarunsa a duniya 70 da kuma muna tawassuli da karanta wannan hadisi Allah ya sa rayuwar ta yi tsoce albarka Alhaji Aminu ɗan tata muna iya ce masa tamfalin dubu ku bari mu kirga mu ga tsawon rayuwa a cikin magabata daga jantinta lokacin da Allah ya fara halitta halitta mutane suna dadewa a duniya amma sai Allah na ta rage tsawon halittarsu da girman jikinsu da yanayin shekarunsu malaman tarihi sun ce annabi adam shekararsa dubu a duniya annabi nuhu Allah ya faɗa falabi tafiyin alfa sanatin illa hamsin amu shekarar ta ɗari tara da hamsin wannan ko na da'awa ne ko na duniya ne duka annabi hudu an ce ya ɗari hudu da arba'in aka zangaro annabi sha'ibu ya ɗari hudu annabi salihu ya ɗari uku da ashirin da ɗaya annabi ibrahim ya ɗari da ashirin annabi lutsu ya ɗari da talatin annabi isma'il ya ɗari da talatin da bakwai annabi sa'ad ya ɗari da tamanin annabi yaqubu ɗari da hamsin ƴaƴansa babu wanda ya wuce ɗari da ashirin annabi yusuf an ce ɗari da goma ko ɗari da ashirin annabi musa ɗari da ashirin annabi harun ɗari da ashirin da biyu annabi dawud da saba'in ana gangarowa annabi suleiman shekarunsa hamsin da biyu annabi yahaya shekarunsa talatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu shekaru sittin da uku kaga a shi ke da tsaurin ragewa yake kuma da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa matsakaicin rayuwar al'umma ta tsakanin 60 ne zuwa 70 ba kowa ke wucewa to don haka duk wanda ya wuce shekara 60 a duniya to fa bonus yake ci ya gama rayuwa wadda aka samu yan adam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabbai masu tsaurai wanda ake kira mu'ammarun akwai masu gajeren rayuwa an ce salmanul farisi shekara ta 250 ko da ya musulunta tsoho ne tukub shi yasa mutum ne mai basira mai dabara a yakin khandaq ya kawo mafita ga yadda musulmi za su ci nasara Hassan ibn Thabit ibn al-Munzir ibn Haram su hudun nan da Hassan da babansa Thabit da kakansa Munzir da kakan babansa Haram kowane su sai da shekar 120 duniya cikin masu aure akwai Anas ibn Malik shekara ta 103 akwai asma'u bintu abi bakr yarna na aisha shekarar ta ɗari kuma haƙoranta tsaf hankalinta tsaf ba abin da ya taɓa ta to akwai kuma waɗanda Allah bai musu tsawore ba da yawa kamar sa'ad ibn mu'az wanda al'arshin ubangiji ya girgiza saboda mutuwarsa mala'ika saba'in suka sauko domin tarbar gawarsa amma ya mutu da shekara talatin sarkin musulmi umar ibn abdul aziz duk tarihin ta cika duniya amma duk rayuwarsu shekara arba'in ne haka in ka diba malamai magabata akwai masu gajerar imamun nawawi mai riyadu salihin mai al'adkar mai almajmu afon ya almajmu shar'ul muhazzab mai littattafai da yawa rayuwa mai albarka amma shekarunsa arba'in da biyar hafiz hakami malamin aƙida na ƙafi shekarunsa talatin da hudu amma ya wallafe wallafe shi ne mai ma'arijin kabul na tabbata an karanta littafin a masalatin nan in Allah ya so in ko ba a karanta ba ya kamata a karanta ibnu abdulhadi mai muharrar fitaccen malamin hadisi shekaru ta duniya talatin da tara to haka za ka ga Allah ya ba kowane mutum abin da ya ɗiba masa bisa ga zaɓinsa a yayin da shek abubakar mahmud gumi shekara 68 ya yi jafar mahmud shekara ta 47 Allah ya karbe shi Muhammad Awal Adam Albani shekara ta 54 a takaice dai matsakaita ga rayuwa su ne masu 60 zuwa 70 kamar khalifofin nan guda hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya wuce nan to wata fallala ce Allah tabaraka ta'ala ya so ya bashi hikimar ubangiji game da tsaurai da gajarta shi kadai ya santa domin za ka tarar da wani shekarunsa arba'in amma ga hakikalin tamanin ne akwai wani bature da ya zo wurin sarki musulmi abubakar na uku lokacin shekarar da sarki musulmi ke cikin shekara 60 sai ya fira da shi game da rayuwarsa da suka ƙara fira sai sai masa to ai naman ta ban tambaye ka ba yanzu shekarun ka nawa a duniya sai ce 60 yake 120 gare ka ma'ana ayyukan da kai double ne na ayyukan da ɗan adam yake yi wani shi kuma zaka tarar da shekarunsa saba'in amma ga hakikalinsu da amfaninsu ba su kai shekaru talatin masu kyau to rayuwar mutum in ta albarka tana iya zama ninki ɗaya ko ninki biyu ko ninki goma ko ninki ɗari lokacin da amr ibn yake yaƙi a masar sojojin ibkawa suka so su gagare shi sai aika wasiƙa ma sayyidina umar cewa ka bani madad ka bani tallafi ka tura min da agaji sojoji sun muna kaɗan sai da na umar ce ina zubair ibn al-awwam ina miqdad ibn al-aswad ina ubadah ibn samit ina maslama ibn makhlad suka tasayar mu ta kada yake ga mutum dubu hudu nan na aiko ma sun ishe ka kuma da su Allah tabaraka ta'ala ya bada nasara a cikin tarjaman kharija bin huzafa ibn hajar al-asqalani yace ana kirga shi a fagen yaki a matsayin mutum dubu haka kuma ya fi a tarjaman alhadin kuwailin al'asadi cewa idan ana maganar jarumawa shi matsayin mutum dubu yake kaga kenan a awo na haƙiƙa ne akwai mutum ɗaya wanda a matsayin goma rajulun bi ashar wa rajulun bi mi'a wa rajulun bi al wataƙila a samu rajulun bi miliyon to in za a samu wannan ina sa ran alhaji aminu ɗan tata rajulun bi miliyon ne da wani ma'auni muke fifita mutane mutane za ka san su sawafiya sun kamar na nabe ce ka asnalin bush amma akwai abubuwan da ke bambanta sun da ke darajarta su wani mutum ya zo wucewa sai manzo Allah san sai ce ma wani na tare da shi me ra'ayin ka game da wancan sai ce a wannan babban mutum ne duk inda ya nemi aure za a bashi duk inda ya nemi ceto za a masa ceto ma'ana in ya sa baki ga al'amari za a yi abin da ya ce sai manzo Allah ya shiru a matsayinsa na mai bada tarbiyya sai da wani kuma ya zo zai wuce sai ce musu to me ra'ayinka game da wannan sai ce a wannan yana cikin talakawan musulmi da waya in yaje neman aure a bashi da waya in yace ceto a yi basa da waya in yi magana a saurare shi sai manzo Allah sai ce haza khairun min mil'il ardi min haza wannan ya fi alkhairi bisa ga duk a cika kasa da irin wancan wani hadisi na bukhari da muslim ya bayyana yadda a lahira ma mutane suke da bambanci annabi sallallahu alaihi wasallam innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim as-sami yawm al-qiyam ranar al-qiyama za a zo da mutum tuttuki garsaki ranar al-qiyama la yajidu inda Allah bi janaha ba nauyinsa da kai cikin sauro ba a wurin Allah fanko ne ba ya da amfani ست اقروا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا yace ku karanta wannan aya Allah ce ran alkiyama ba mu musu awo ba su da awo ba su da nauyi a gurin ni a fahimta ta idan kana son ka auna mutum ka auna shi da abubuwa guda biyar na farko tsoron Allah wanda kuma kamar da muka sani aiki ne na zuci sai dai alamomi muna zaton wani na tsoron Allah ko ba haka daga abin da muke gani na aiki na biyu ibadarsa da neman kusancinsa da Allah wannan ma yana da alaka da gaibi saboda me ba dukkan abin da kake gani na zahiri shine kake gani ba na uku wace gudunmuwa rayuwarsa ta ba addinin musulunci na hudu rayuwarsa wace gudunmuwa ta ba ci gaban ƙasa da raya na biyar wani amfani yake da shi ga mutane to in ka samu waɗannan kowa ka bashi maki to nan ne zaka ce haza rajulun bi mi'a wa haza rajulun bi ashara wa haza rajulun bi alf wa haza rajulun bi miliyon na tsawaita sosai game da wannan darasi da ke darussa da nake son fitar daga rayuwar alhaji alim suna da yawa saboda shi ne mafi muhimmanci mu darajanta wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa a musulunci kuma ya ba da gudunmuwa gagaruma wajen ci gaban addini da ci gaban al'umma da ci gaban mutane darasi na biyu shine bambancin kuɗi da arziki gera kuɗin da Allah ba su kuɗin kuma ba su da arziki saboda amfanin kuɗi da man shine ne shine amshi kamar yadda alhassan al-basri ke cewa bisa bisa rafiqan dirham wa dinar la yanfa'anik hatta ya fari ƙari kuɗi amfaninsu shi ne arhudus to duk mutumin da Allah ya sa kuɗinsa a zuciyarsa to wannan ba mai arziki ba ne matsiyaci ne mai arziki shi ne wanda amshi amshi amshi annabi sallallahu alaihi cewa ba ni burin a ce ina da girman dutsen udu na zinari face sai ina kai zo amshi in cira in ba wannan zan kafin rana ta faɗi ya ƙare to yana da kyau mu bambanta kuɗi da arziki idan Allah ya baka kuɗi to ka nemi arziki akwai masu arzikin da ma ba su da kuɗi domin arziki ba kuɗi ne kawai arzikin ba tsawon rai arziki ne lafiya arziki ce mutunci arziki ne daraja arziki ne samun lokaci da faraga arziki ne kwanciyar hankali da abinci arziki ne wani ya je wurin wani dattijo mai hikima malami ne ya koka masa yace ina cikin matsi na rayuwa ina cikin wani irin hali yayi koken da zaka ce ya kawo karar Allah sai dattijo ya ce musu to kai tunani yanzu nawa ne za su ishe ka ga rayuwarka a ce daga nan har shekara ɗari yace kai da yawa fa yace faɗi in ji yi kiyasta abin da zai kiyasta sai ce ka yadda a baka su a tsakul idanunka yace yace ka yadda da su ka yadda a baka su a yanke harshen ka haka yi rinka nisa ba masa abubuwa goma sha a cikin jikinsa ya ce wallahi bayan ya ce to ga arziki nan tare da kai su saura ka mu bambanta mai arziki da mai kuɗi akwai masu kuɗi da yawa da ma masu arziki ne wallahi matsiyata ne wani kuɗinsa ma shi kansa ba su amfaninsa akwai wanda ta yi min koken mijinta babban mai arziki ne ta ce amma wallahi sabulun wankarta in ya ƙare sai ta ba shi ibidan sai ta je ban ɗaki ta ɗauko ta gwada mashi ya ƙare sannan ya ba ta ƙwarar ta wannan mai arziki ne kuma tsaya ce to idan Allah ya baka kuɗi yi ƙoƙari ka zamo ka nemi arziki wannan akwai buƙatar sa to ku jaye shi darasi na uku shine shaidar mutane a duniya ita ce shaidunmu gaban Allah a kiyama an wuce da gawa aka yabe ta manzalar ka ce wacce ba ta tabbata aka wuce da wata gawa aka ce ka Allah bai kyauta manzalar ce wacce ba ta tabbata suka ce da zuka ce ta tabbata zuka ce da yace kwarai ai shaidun da kuke a nan duniya a lahira ma shi ne ake to irin shaidun da alhaji aminu ya samu daga malamai daga 'yan kasuwa daga makauta daga dangi da 'yan uwa cewa mutum ne wanda dare da rana cikin alheri yake yi wannan shaidu ne da ya kamata kowa ya kokari ya same shi akwai ne wasu baitoci na waka da ko yauce in mutane suka matsayi ne kun san mu almajirai ba wai kudin gare mu ba amma mutane kullum kallon suke za su samu rufin asiri gare mu to wani lokaci sukan kai muna intaha to da yawa nikan suna wannan waka wani malami a ƙasar Qatar shekara ta 2003 na ji waƙar gare shi sai na harbace yana ta la ta'khudannaka dajratun min sa'ilin fal khayru dahrika an tura mas'ula la tujbi an dirraj wajha mu'ammil fa baqa wa izzika an tura ma'mula تلقى الكريم فتستجل ببشره وترى العبوس على اللئيم دليلا واعلم بانك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا ce la ta'khudannaka dhadratun min sa'i kar ka samu damuwa duk bai roko ya zo gurinka fala khairu dahrika an tura mas'ula duk rayuwarka babu sadda ka fi alkhairi kamar sadda ake rokonka yace la tajhal bir radd wajha mu'ammil wanda ya fata gare ka kar ka fuskanci shi da korewa kar ka ture shi fa baka'u izzika an tura ma'mula tsayuwan darajarka shine don kullu ana da bukata gare ka sannan ce wa'alam bi annaka an qalilin sa'irun khabaran ka sani nan gaba kaɗan za a zo ana labarin ka fa kun khabaran yaruqu jamila kai kokari ka zamo ka kirkira maka kanka labari mai daɗi tun yanzu da kake da yanzu ba gashi hudubar juma muke akan wani bawan Allah ba shi ya gina wannan hudubar da kansa saboda shi abin da ya kamata a yi shi mai littafin zo da yana cewa wa ma shay'un aladdu min as-salati dan san ko da yadda zai fassara wannan amma ni malami na mahaifi na da na karanci wannan gare shi abin da yake fassarawa wa ma shay'un aladdu min as-salati babu abin da adda dadi kamar a kada labari a ce na kware ka to ba ko za a ce na kwaren ka ba sai ka gina rayuwa ta kwarai wadda za a yi ka saboda ita darasi na hudu a haifi mutum da arziki ya fi abuta abar mai gado babu shakka ɗan tafi ya gada arziki amma kuma arzikinsa ya sha malin abin da ke akwai ada ai na faɗa muku ya ce ya mallaki jirgin sama da kansa tun kafin mutuwar sarauna ma'ana 1966 ko da sarauna ya mutu ɗan ƙarfi shekaru 35 amma a lokacin yana da jirgin sama na ƙashin kansa ya fi cewa ba wani gari inda bai da investment biyan sama na jafa ce da waya ƙasar da bai da investment to arziki yin Allah ne da yawa wanda za a bar magado na san wani gida babba a Najeriya wanda ya shahara amma yanzu babbar tasha ce ta wanki da guga wallahi akwai gidaje da yawa da sun yi arziki sun faɗi to ni ke sa arziki ya wanzu yin alheri ba a tara kawai ba duk gidan da aka gina shi akan alkhairi to wallahi ba zai mutu ba Allah ba zai bari mutu ba wa kana abuhu ma salihan gadan cikin suratul kafir darasi na biyar mutuwa rigar kowa kuma kowa zai bi girbi abin da ya shuka Allah ta'ala na cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة duk mai rai sai an ɗanɗana mutuwa duk rayuwa sai an ɗanɗana mata mutuwa a wata yare ce kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un duk mai rai zai mutu amma wurin mu an kai kaga kenan wanda shirka alheri ba mu ga wuri da shi ba to mutuwa kowa zai yi kowa zai ɗanɗane ta tun da ta riski annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda ba za ta riske shi ba sannan tsaure biya da mutuwa idan baka mutu ba za a barka ka tsufa ka rasa abokai iyalin ka ba ka iya tsira da su matanka ma sun mutu tsararrakin ka sun mutu babu wanda a kusa da kai in ba wani alheri ke fitowa wurin ka babba ba sai ka waye gari cikin ɗaki kowa bai ziyarta ka to don haka wajibi ne kullum mu rinka tuna mutuwa kai ɗan adam kai ciwawa ga kanansa gaga kana cikin lissafi tun da shiga balaga ana ana lissafa maka abin da kake yi tun daga balagarka baka gyara komi ba kwanukan kana ta shiga rai na ragewa kana nan ba ka son shi daga daga naka buri sa'a duka shi ka yanka kari kana cikin haka yau ko gobe in yi haka kwaɗanka kullum shina tashi shina haɓaka nufarka komi shi zauna nan gare ka duka ran nan ana nan a ce ga wani kwance ƙasa ya ba da tsoro a zugai sai shi na matsaya ya zangaɗa sai a kwantar sai a kai a aji ko da ruwa shi ka sha sashin waɗansu waje tufan jiki ya zamo kul an aza shi ije ga masu jinya suna nan duk daje da daje kuma babu bai iko shi ce a bari yana cikin jin jiki ya damu sai ne shi manzo kira ka taho mai nan kamar jirshi shi ce ma bawa ka san ka bar batun tashi an karya gabanka komi naka baka da shi ina dubara a yau kazan cikin uzuri dannan shi juyar da fuska ya ga ta wajaba ya dora kuka da harguwar da babu gaba ya kuma soya iya mata uwa da uba rarar raba ta taho in wagga amma raba sa'ad da khaliqu ya sore shi kan wuri dannan akai ka a bizne ba a koma gani ka bada bai daga duniya wadda ba ta gwani abinda duk ka aje ka bar shi nan ga wani komi yawan dukiyarka rabonka ne kafani ai ma hisabi kana kai ɗaya cikin kabari da jirkitan masu biznewa a sa masa rai shi so hita daga kabri sai shi nuta kwarai matabbayin su ce masa wanda ka bi sarai kul mu'minina ki san zancen su kwarai sannan su ce masa kwanta har ila hashari kul kafiri da shi gigice shi so shi gudu a marmatse mai kushewa ga ta babu tudu gabas da yamma arewa ka lura duk da kudu su ba shi kulki ya nutsa kasa ta fissata duk ya zan cikin wani kai to ne lafi husuri ku yi haƙuri sakwatar ciya cikin wakar ba kowa ke ganewa ba amma dai na tabbata darasin da ke cikin tafin fahimcin shi abu na gaba akan mutu ko da dalili ko babu dalili matsoraci bai sha da daɗi ba alhaji aminu ɗan taka babu irin gwagwarmayar da bai shiga ba ya hau kowane irin kabin hawa ya bi kowane irin mataki amma ajalinsa bai kare a mota bai kare a jirgin sama akan gadon asibiti ya cika ko kwalza ne babu ga jikinsa so mutuwa takan zo ba kowa yadda Allah ya rubuta masa wani kwatsa ne ke mutuwa wani ya ciwon ajali gajere wani ya mai tsawo wani ya mutu da bugun zuciya wani hatsarin mota wani takaitaccen basassara wani ya yi tuntube wani taron maciji wani ya ci goro ko ya sha ruwan su sarke shi wata na tukin tuwanta wata ta zo haihuwarta wata ko na kan gadonta wata na sharar gidanta wata ko ta ɗauki ɗanta in ta ba shi ba za ya sha ba wani ko ya taka mota wani na a gidan makauta wani na ta shirin sarauta wani ya sabunta mota ya shiri kafin a kai ta ya gushe bai ya gushe bai shakata babu yadda mutuwa ba ta zo mu mutu aka mutu da dalili aka mutu babu dalili idan ajali yayi da yawa za a ce an kwanta da wani ba tashi da shi ba wataƙila ma ya gama shirin aure amma ya cika ba daura ba ko an daura amma mala'ikan mutuwa ya yi masa sallama kafin amarya ta zo wani ya yi noma bai girbe ba wani ya ci zaɓe ba a rantsar da shi ba muhimmin darasi a nan shi ne dukkan mu za mu mutu na ƙwarai zai mutu na banza ya mutu shugaba ya mutu talaka ya mutu azzalumi ya mutu adili ya mutu wanda aka zalunta da wanda ya zalunci duk za a mutu za mu haɗe gaba ɗaya gaban Allah rayayye wanda ba shi mutuwa yawa kowa hisabi a kan aikinsa darasi na gaba duniya taƙaitaccen wuri ne in baka mutu ba nan gaba kaɗan za ka tsofa wanda suka fi kowa shekaru a duniya a yau bisa ga report na guinness wani ɗan birtaniya ne mai shekara 112 da wata tsohuwa mai shekara 117 ta kaga duk duniya kenan ba wani abin nan bace ba za ka yi kwanciyar kabari irin wannan shekaru ko ninkin barinki su ba iya yanzu wani yau ya cika sashi guda a kabari wani yau shekarar sa bakwai wani yau shekarar sa saba'in wani ɗari bakwai wani dubu bakwai kuma duk canza muna kuma za mu kwanciya mai tsawon gaske za ka ci moriyar wannan lokaci da Allah ya baka daƙiƙu ne da mintuna lisafaffu yadda ka san yuni na wutar lantarki yana ƙarewa ɗaukewa za ta yi ko kiredit na waya wanda aka sa ga waya idan ya ƙare ne zai faru to Allah ya samu kowane mu credit kuma shi ya san balance din mu ba mu sani ba kuma idan balance din ne ya cika aka zo zero to labuda zaka koma ga Allah so a lokacin da muke neman duniya mu rika tuna wannan mu tuna matsatsin ramin nan wanda labuda sai mun kwanta cikin sa zuwa wani lokaci zuwa sadda Allah ya sani darusu suna da yawa bari in takaita saboda lokaci komai girman matsayinka wata rana za a yi babu ka kun ba abin da za a fasa gidan da ka gina wani zai shige motar ka wani zai haye kujerar ka wani zai dale za ka je ka fuskanci hisabin abin da ka aikata ka amsa tambayoyi akan abin da ka bari magada kuma su ci halak malak matarka za ta ji daɗi da wani da dukiyarka kuma a cikin gidanka akan gadonka 'ya'yanka maza da mata za su yi kuka na wani lokaci sannan su manta da kai su ci da sha'aninsu su yi ta shagalinsu tare da ƙawayensu da abokan aurensu su ci abin da ka bar musu hani'an a lokacin da kana ta alai maka hisalinsu darussan suna da yawa bari mu taƙaita a nan domin akwai matsaloli guda biyu da suke da alaƙa da mutu alhaji aminu ɗan tata wanda ina son in ɗanyi tsokaci a kansu matsala ta farko falalar birnin madina da makabartar bakiya alhaji bin ɗanta ta rasu a haɗaɗɗiyar daular larabawa amma ya yi burin in ya cika a rufe shi a madina kuma allah ya cika masa wannan burin abinda muka sani ta manzo allah sallallahu ya kasance yana son birnin madina son da bai yi ma wani gari a duniya irinsa kuma wannan cusawa ce ta allah domin lokacin da aka kore shi daga makka ya waiga ya kalli makka ya ce idaki la ahabbul biladillahi ilayya ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت duk duniya ba inda nake so kamar nan kishin kasa ke inda ka tashi ya fi ko ina daɗi yace ba don an kore ni ba wallahi ba zan bar garin nan ba to sai Allah ya sa masa sun Madina fi da sun da yake Makka sannan manzo Allah sallallahu alaihi yayi ta addu'a ga Madina Allah ba ta albarka ninkin wanda ya ba Makka saboda addu'a Annabi Ibrahim sayyidina Anas ya faɗi cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi tafiya a lokacin da yake dawowa in ya hango birnin Madina wani zabura yake sai ya zaburar da abin hawansa saboda shauƙi da murnar ya dawo birni mai albarka wannan yasa a hadisi da 1791 sai al-Bukhari sai da Umar ya roki Allah ya azurta shi shahada yake kuma ka karɓe ni a nan garin manzonka sai da ce kai shahada kuma a nan madina to zai kashe ni a madina insha Allah ya riga ya tsara haka bisa ga haka babu mamaki idan Alhaji Aminu dan taka ya fata a rufe shi a birnin Madina kamar yadda babu mamaki Allah ya sahale masa abinda a tarihi bai cika faruwa ba shine mutum ya mutu wata ƙasa amma a ɗauko shi da izinin hukumomin ƙasar Saudiya a kawo shi birni mai albarka a yi masa sallah masallacin annabi suna turbuɗe shi makabartar sahabbai wadda ke ɗauke da aƙalla sahabi dubu goma da matan manzon Allah aƙalla biyar da ‘ya'yansa aƙalla biyar da bayan Allah salihai dubu ne ba iyaka tun daga wancan zamani zuwa yau na'am Allah ya cika masa wannan buri nasa an rufe shi a bakiya wannan bakiya ita ce wadda manzon Allah yana bacci Jibrilu ya kada shi yace tashi Allah ya ce ka tafi kai mutanen baki a addu'a to tambayar anan shin wannan wasiki da Alhaji Aminu Dogo yayi yayi daidai da shi ne ko ya saba mata wasu kan hada wannan mas'alar da mas'alar umurni a gaggauta kai gawa wanda yazo a hadisin Bukhari hadisi da 1315 da Muslim hadisi da 944 hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu manzala kusa ce ku yi gaggawar kai gawa in ta kware ce ku kai ta wurin alheri in muguwa ce ku rabu da ita ku huta akwai hadisin abu dawud wanda yake alhasul bin bara ya yi rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi ya zo duba shi to da ya dawo sai ce to ina ganin fa baya ne ga mutuwa idan ya mutu ku sanar da ni ku gaggauta faɗa ne don bai kamata a bar gawan mumini ta zauna cikin iyalansa ba a kai ta ba to kaga wannan hadisi sun nuna akwai buƙatar ne a gaggauta kai mamaci makwancinsa so ran su suka ce to kenan wannan wasiki da Alhaji Aminu yayi ya sa abu shari'a don ya hana a gaggauta kai to abinda muke so mu ci shine mas'ala irin wannan mayar da ita ake ga fahimtar malamai magabata kuma alhamdulillah malamai sun tattauna ta a cikin littafai kamar da suka tattauna kowace matsala ta hukunci a yayin da malikawa da hambalawa suka ce halas ne a canza ma mamaci wuri da shar'in ya zanga wasu ba za ta canza ba ko kuma ya za a kwan dalili mai ƙarfi na canza masa wuri kamar ya za ana so a kai shi inda danginsa ko kuma ya zan za a kai shi makabarta inda salihan mutane masu yawa ko kuma za a kai shi gari ne albarka kamar makka ko madina ko baitul maqdis suka ce haka ne babu komai haka yake a mazhaban malikiya haka yake a mazhaban hanbaliya suka ce sai dai shahada yayi auren yaki wannan wajibi ne a rufe shi nan inda yayi shahada ba a canza masa aure kamar yadda annabawa inda suka cika na aka binne su ba a canza masa aure hanafiya sai suka ce ya halalta a canza ma gawa wuri da sharaɗin kai ya wuce mil biyu mil biyu kamar daga nan balik zuwa ina kilomita uku da rabi to ka tuna tafiyar ƙasa tafiyar da inda babu tituna babu sahalewar al'amura za ka garin da an mil biyu ai ba a tozar ta gawa ba yana ɗauke ta da raƙumi ko da jaki ko da hannayen mutane an wuce mil biyu an wahala ko ba wahala ba ka gane fiƙihu ne na nazari shafi'iyya su suka rabu biyu wasu suka ce a'a haramun ne a canza mu gawa wuri makaruhi wasu suka ce a makaruhi ne a canza mata wuri duk wannan ibnu qudama a cikin al-mughni da ibnu hajar a fatul bari da malaman da suke sharhin sharhun hadisai duka sun kakkawo su a sahihul bukhari akwai wata matsala wadda ta fi ta fi kusa da wannan mujallabi na biyu shafi na casa'in babi ne musamman babu man ahabba dafna fil ardi al-muqaddasati aw nahwiha babin wanda ya so a turbuɗe shi a ƙasa mai albarka ko makamancinta wannan bai duka ba da namu magana da muke yi ba a nan sai kawo hadisin annabi musa alaihi salatu wassalam kafin ya cika yayi wasiki cewa in ya mutu a kai shi baitul maqdis a turbude shi kuma shar'u man qablana shar'un lana ma lam yata'arad ma shar'ina ko ma lam yarid bi shar'ina ma yu'aridu zaka imam al-bukhari sai hujja da shi akan wannan don haka ina so yi tsokaci akan cewa wannan matsala ta daukar alhaji aminu dan ta daga dubai ko daga abu zabi a kai shi madina da jirgi awa biyu da rabi sati biyu da suka wuce na kai daga abu dhabi zuwa madina na afon na kai daga jidda zuwa abu dhabi na kai da tafiya take shi kuma daga abu dhabi zuwa madina tafiya ce ta awa biyu da rabi a jirgi mai ac wanda kila wannan tafiyar ta awa biyu da ake faɗi a ƙasa ta fi ta wahala to mas'ala ce ba ta sunna da bid'a ba mas'ala ce ta fiqh مسألة تفروع مسألة تحكمشي مسألة استدلال don haka dole a bibi abin da jagororin sunna suka faɗi a kanta kafin a iya ce mata ta yi daidai ko ta yi kuskure sannan ba za a ce mata bid'a ko sunna ba sai dai a ce mata makaruhi ko halal ko mustahabbi ko haram da hukunce hukunce shari'a gwargwadon abin da dalili ya baya ibn abdulbar عشان الاستذكار هنا وليس في هذا الباب أعني نقل الموتى بدعة ولا سنة wannan babi na ɗaukan mamaci da wani gari a kai shi wani gari a wannan babi babu bid'a babu sunna falyaf'al almu'minu zalika ma sha mu'mini ya abin da su a ci sannan karara imamu ahli sunna wal jama'a na duniya imam Ahmad ibn Hanbal kamar da yazo a littafin al-Mughni nake ta ma a'lamu بنقل الرجل يموت في بلد إلى بلد أخرى بأسا ni ban san akwai wani laifi don an ɗauki mumini wanda ya mutu daga wani gari an kashe wani gari ba ban san yana da wani laifi ba haka ma imamu shafi'i shi nassanta waye cewa mustahabbi ne in mutum ya mutu ana iya kai shi makka ko madina a kai shi wanda ya zo a cikin fatul bari mujalladi na uku shayi na ɗari biyu da bakwai sannan malamai da dama su yi nassi kan cewa mustahabbi ne mutum ya wasiki a kan shi makabartar da ke ɗauke da mutanen kirki domin makwabtaka a duniya da lahira ana samun albarka da ita to wace makabarta ce ta amsa sunan makabartar salihai kamar baki'a wadda ke ɗauke da sahabi dubu goma da matan manzo Allah da 'ya'yansa don haka ni a fahimta ta abinda Alhaji Aminu yayi bai da illa ayyukansa kuma su za su raka shi Madina aka kai shi ko Kano ko Abuja amma fatar da ya samu falalar shiga wannan wurin inda manzo Allah ya tashi da tayarwar Jibril cikin dare zai addu'a to wannan fatan abin kwarai ce kuma ni din nan da na kai matsayin haka nan da na yi ciki irin haka mas'ala ta biyu ku yi hakuri shine salatul fa'il bayan da aka ba da sanarwar cikawa Alhaji Aminu kuma aka faɗi cewa ana shawarar kai shi birnin Madina bisa ga wasiyar sa ko don gaskiyar magana ba wasiya ce ba fata ce yakan yawan faɗin yana so ne amma bai wai bai rubuta cewa in na musu akai ne su kuma iyalansa suka cika masa wannan burin yana cikin birri gare shi to sai majalisar malamai ta Kano ta kira aka yi salatul ghari a waccan asabar kenan da ta gabata a ranar da asabar da mutuwarsa to shi ma wannan ya saba ma shari'a ko ya yi ita ma wannan matsala ce ta fiqihu wadda malamai sun tattauna ta littafan hadisi da littafan furu'a in ka ɗauki subulus salam na sana'ani mujallabi na ɗaya daga shafi na ɗari hudu da talatin da biyar ya tattauna wannan mas'ala sai ya kawo hadisin najashi wanda shi ne yake cikin bulugul maram wanda abu hurara ya yanki a ranar da sarkin habasha najashi ashama ya cika manzo Allah sallallahu alaihi ya fito ya sanar da mutane mutuwarsa suka fito suka yi masa sallah babu gawa gabansu sai ce wa fihi dalalatun ala shar'iyyati salati janazati ala al-ghaib wannan ya nuna shari'a ta yadda ai ba wanda baya nan jana'iza sallar jana'iza wa fihi aqwal amma akwai maganganu biyar na malam al-awwal tushra'u mutlaqan magana ta farko kai tsaye duk wanda baya nan ya mutu ana iya masa jana'iza haka dan uwanka koda a makka ya mutu aka yi masa sallah a harami kana da baka kabar sallah din kai masa taka kamar yadda ya halatta ai sallah ba sau ɗaya ba ga wace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma masa congregation ba mutanen Madina ba gaba ɗaya suka taru ba gungu gungu suka rika shigowa sannan mutanen ƙauyuka duk tun da ta zo sai ta shiga ta yi sallah ta fita haka aka rika yi har wayewar garin laraba ko in ce asubahi laraba sannan aka kai shi a makwancinsa to wannan cewa halal ne kowane mamaci ana so a masa sallah ta ga'ib wannan shi ne ra'ayin imamu shafi'i shi ne ra'ayin imamu ahmad ibn hazm kisa lam yati an ahadin min as-salaf khilafa wa'inda suka gabaci shafi'i da wanda suka gabaci ahmad ba mu san wani wanda ya saba ma wannan ba halas ne ai sallar ga'ib ra'ayi na biyu ko fahimta ta biyu man'uhu mutlaq ba a yi duk wanda mutu ba a yi masa zalai wannan shine ra'ayin hanafiya shine ra'ayin malikiya cewa mutum in ya mutu kawai ba in dai baya nan ba a masa zalai ra'ayi na uku in ji imam sanani ya halatta a yi masa salatul ga'ib idan a ranar ya mutu amma in an yi kwanuka ba za a yi ba ya halatta a masalatu za'id idan ranar ya mutu kamar saboda ni saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana dace a ranar da ya mutu yace na hudu ra'ayi na hudu suka ce ya halatta idan gawar tana inda alqibla take kenan da mutum zai mutu a Ghana in Najeriya ba za su yi masa jana'izar saboda suna bayan mu ba su kallon gaban suna kallon mu ne ka ma'ana ba su kan gaggawa su gaban alƙalla amma da zai mutu a Chad ko Sudan to ana irin ko kuma mutumin Maiduguri ana yi sallah a Abuja amma na Abuja ba a yi sallah a Maiduguri wannan ra'ayi na hudu kenan yace wa wajhu at-tafsil ma'an al-jumud ala qissatin yace duk wa'annan masu ra'ayi guda sun san da rema sallar da manzo Allah ya mana jashi ne shi kuma da yake gaba ɗaya ba a yi sai ce aina jashi sallar annabi ne yake don haka wani ba zai ba annabi ba ya ce kuma wannan ba daidai ba ne domin annabi aiki koya mana ne yake sai ƙauni na biyar ya ce idan ya mutu inda ba mai masa sallah to ya halitta a sallah inda baya ne ya ce domin shi kuma na jashi mutanen garinsa ba su musulunta wannan shi ne ra'ayin da ibn taymiya ya zaɓa kuma ibn hajar a cikin fatul bari ya ce shine ra'ayin khattabi haka ma roya ne kun sa da ibn hajar ya ce wa huwa muhtamil wannan ra'ayi yana yiwa ana iya daukar cikin nasi illa annani lam aqif fi shay'in min al-akhbar annahu lam yusalli alayhi lam yusalli alayhi fi baladiha yace amma duk bincike na hayyau ban ga inda aka ce can habasha ba wanda ya mada jashi sallah ba kuma mun san da jashi musulmi ne kuma yayi manzo Allah wasiƙu yana buɗa da sahabban da aksan shi ya daura mana na ramla aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce duk garin arsa wanda ya masa sallah yace to yana yiwa amma dai babu sai hujja saboda haka wannan matsala abin da karfi a cikin ta shine cewa idan akwai bukata ana iya yin mu'mini sallah ko baya ko ga wata ba ta sawa'un can bai samu mai masa bane ko ko a'a wata falala da daraja da albarka muke gani gare shi wanda ya kamata mu ma mu yi ta musalla to ya halalta don haka malamai sun haɗa wannan matsala da matsalar sallah da kabari domin ai shi ma makabarcin ai baya ne ba gaban ka yake a fili yana kasashen kasa ko matar da suke tsaftar masallaci manzo Allah sallallahu alaihi yayi mata sallah bayan kwanuka da mutuwarta sannan yayi mu bara'ul ma'ruf kai bara'ul ma'ruf ma manzo Allah yana makka ya cika a madina da manzo Allah ya dawo wata guda amma ya je ga kabarin sai masa sallah haka ma al-gulamul ansari manzo Allah an yi masa sallah cikin dare manzo Allah bai sani ba da safi aka mace ce mu je wurin kabarin sa yayi masa sallah to al-imam sanani karshe ke ta wal hadithu dalilun ala sihhati salati ala al-mayyit ba'd dafni mutlaqan sawa'un usalli alayhi qabla dafni am la wa ilayhi dhahaba ash-shafi saboda haka magana mu irin jaye in ji sanani ita ce sallah ga mamaci wanda baya ta halalta kai tsaye ko an yi masa a can ko ba a yi masa ba kuma kafin a rufe shi ne ko bayan rufe shi yace wannan kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i ina jajanta ma iyalan Alhaji Aminu dan tata musamman Alhaji Sadi Jeli Alhaji Bashir da sauran iyalansa da ƴaƴansa maza da mata kuma ina yi musu fata Allah ya ba su ladar jure wannan babban rashi da kuma ladar girman da suke mahaifinsu bayan girma ya kama shi ina yi musu fatan Allah ya sa su gaji kyawawan halayen mahaifinsu waɗanda suka ji kowa na yabo a kansu musamman haƙuri da jama'a da taimako da riko da addini ina da wasu shawarwari na musamman waɗanda ba kan mimbari ya kamata kai su ba insha Allah idan na je ta'aziyya kuma dama ta samu zan bayyana su da ƙarshen wa musulmi mu rika suna ta kwanukan mu a wannan juna idayayyu ne awoyin mu da daƙiƙon mu da aka ɗiba mana kowannen mu a wurin Allah sanannu ne sai Allah ta alaƙi cewa ya yi wallazi na amanu la tubukum amwalukum wala auladukum an zikrillah ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت يقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون kada mu manta yau duniyar musulmi ana azumin tasu'a wanda manzo Allah ta sai burin Allah ya raya shi zuwa farkon shekara ta sha biyu domin yayi ya azumce shi sai Allah ya karbi rayuwarsa a cikin rabiul awwal na shekara ta sha ɗaya gobe kuma in Allah ya kai mu ashura ce wadda manzo Allah ta sai kwaɗaitar da azumin ta kuma ya sanar da ta tana kankare zunubin shekarar da ta gabata wani zai ce to ai asabar ce eh ana azumin asabar idan yana da dalili annabi sallallahu ya hana azumin asabar wanda baya da dalili amma mutumin da yake so mu dawo yayi azumi yau gobe baya yi duk sati inda yayi wannan asabar ba asabar mai zuwa zai kuma annabi ya bada izini wanda yake ayyamul bi fararen rana ku sha uku sha hudu sha biyar labudda wata rana yayi asibiti shigo a cikin su ko ba haka ba haka misali wanda yake azumin kafara shi ma dole ne yayi azumin asabar haka ashura haka arafa haka tasuwa duk wani azumin da yana da falala abinda manzo Allah baya so shi ne mu ware asabar da azumi saboda ranar yahudawa ce ya Allah ka ga ayyukan mu gaba daya ka samu ta zama hutu a gare mu duk lokacin da ta same mu Allah ka tsara da mu dan ta tsawar magabatan mu Allah ya kama kwancin sa ya haska ta kabarin sa ya kare shi daga fitinar kabari da azabar kabari ya sada shi da manyan salihan bayan sa daga cikin magabata Allah ya tsare masa bayan sa ya haɗa kan iyalansa ya ba shi ladan abin da ya gabatar da dukiyarsa ya sanya albarka ga abin da ya bari ya ba iyalansa ikon mai sawun sa wajen dukkan alkhairi الله كسام جمع الدنيا لا فيها فسدك مسكر كلمة الشهادة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا إنك عفو كريم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان من ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكر لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
الله أكبر الله أكبر أشهد